الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل الأقرة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم نقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwar musulunci muna ƙara jaddada godiyar buga Allah tabaraka wa ta'ala wanda a cikin falalarsa da ikonsa ya ba mu lafiya ya ba mu lokaci a wannan rana ta juma'a sha uku ga watan jimada ula hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama daga maka zuwa madina 1446 daidai da sha biyar ga watan sha ɗaya miladiyar isa ɗan maryam 2024 ubangiji Allah kamar na buɗe muna nan muna karatu cikin littafin sharhu sunna na malam barbahari muna nan muna sharhi ne akan maganar da malam yake cewa shi addini ya zo ne daga wajen Allahu tabaraka wa ta'ala a sharhin zamu tashi inda yake fada mana maganar malam fala tattabi shay'an bi hawaka malam yace kada ka yadda ka bi wani abu addini da san zuciyarka shi addini dan umarni ne kayi wa yace kayi ka bari wa yace ka bari la tattabi shay'an bi hawaka wa ragabatika kar ka bi wani abu da san zuciyarka ko da kwaɗayinka don kana kwaɗayin samun alkhairi kuma sai ka aikata wani abu da san zuciya walakin ya kone hawaka wa ragabatuka tabi'ina limaja anillahi wa rasuli amma dai ya kasance san zuciyarka da kwaɗayinka ya zama suna bibiye ne da abin da ya zo daga Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam fala ta hawa illa ma ja anillahi kada ka yadda ka bi son zuciyarka sai dai abin da ya zo daga wajen Allah wa rasulihi da manzansa wala targabu illa ma ja anillah haka nan kada ka yi kwadayin wani abu sai abin da ya zo daga wajen Allah wa rasulihi da manzansa haza huwa sabilun najati wannan ita ce hanyar samun tsira idan ta ba ta hawaka in ka yadda ka fi son zuciyarka sai ta min lalzina taba'u a hawa'ahu ka zama daga cikin waɗanda suke bin sayo-sayen zuciyarsu walam yattabi alwahaya almunazzal ba sa bin wahayin da Allah ya saukar qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace fa in lam yastajibu laka ya muhammad idan ba su amsa maka kiran da kai ba fa lam ka sani innama yatabi'una ahwa'ahum kawai suna bin son zuciyarsu ne dakin duk mutumin da aka ce gashi manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama ya ce kai ko ya ce ka bari sai ka ki to son zuciyarka kake bi wa man aballu mimman ittaba hawa to kuma wane ne ya fi bata ai babu batacce kamar wanda ya fi son zuciyarsa a cikin addini bigere hudan ba tare da wata shiriya ba min Allah daga Allah ba inna Allah la yahdi al-qawma zalimin Allah bai shirye da mutane a zalmai Allah ba zai dora su akan daidai ba inda a zalimin mutum ne to duk inda yake tafiya akan bata yake tafiya wa qala ta'ala kuma Allah madaukakin sarki yace fa kun bainahum bima anzalallahu idan za ka yi hukunci ya muhammad sallallahu alaihi wasallama ka yi hukunci tsakaninsu da abin da Allah ya sauka wala ta tabi a hawa'ahum kar ka yadda ka busan zuciyarsu amma ja aka min haƙi ka bar abin da ya zo maka da gaskiya wa ta'ala kuma Allah ya ce thumma ja'alnaka ala shari'atin min al'amri ya muhammad sannan muka sanya ka akan shari'a wata shari'a na wani al'amari fatabi a kabita kenan shi ma manzo Allah bi yake yi ba kirkira yake yi ba wala tattabi hawa allazina la ya'lamuna kada ka yadda ka bi san zuciyar waɗanda ba sani ba innahum lan lan yughnu anka min lashi'a su din in ka bi san zuciyarsu ba za su amfana komai ba ba za su amfana maka komai a gurin Allah ba wa inna zalimina lalle su azzalimai ba'aduhum awliya ba'adun sashin su masoyan sashi ne wallahu walil muttaqina kuma Allah shine wali mastaqawa fa anta bayna amrayn kenan kai a matsayin ka na mutum mabi musulmi kana tsakanin al'amura ne guda biyu imma an tattaba al-addin as-sahih ko dai ka yadda ka bi ingantaccen addini wa ima an tattabal hawa ko dai ka bi son zuciya wala salisa lahuma ba na uku bi ne kawai hanya bi ce ko dai ka bi dodar hanya ta gaskiya ko kuma karkace ka bi hanya mummuna Allah sawaka qauluhu mai littafin yace fatamruqa min addini fata khuruja min al-islam sai ka fita daga addini ka bar musulunci manita ba hawahu duk wanda ya fi son zuciyarsa fa innahu yamurka min ad-dini to ya fitar ga addini walau alal mada al-ba'iri awwalu shay'in yatasahalu fil mukhalafati wal hawa thumma yata'azamu ittiba'u al-hawa farkon abin da idan mutum ya bi yake barin addini da sauki shine bin son zuciya kana bin son zuciyarka a hankali a hankali a hankali a hankali ba jimawa sai ka ji kabar musulunci ila an ya kharuja min ad-din har ya kai mutun ga fita daga addini fa yasiru dinuhu hawa sai zamo addinin sa shi da san zuciyarsa kama qala jalla wa ala kama yadda Allah ya ce afara'aita man ittakhadha ilahu hawa baka ganin wanda ya riki san zuciyarsa ta zama abin bautarsa wa adallahu Allahu ala ilimi kuma Allah ya batar da shi akan ilimi wa khatama ala sabihi Allah ya rufe jinsa wa qalbihi Allah ya rufe zuciyarsa wa ja'ala ala basarihi gishawa kuma yasa ya na lulube ida tunda me yana bin son zuciya fal hawa ilahun akharu kenan son zuciya wani abin bauta ne daban son zuciya wani abin bauta ne daban walaysa shirku makasuran ala ibarta sanami awul watan shirka ba wai ta takaitu bane kawai a wajen bauta a gunki ba ba shi kadai bane shirka bal hunaka shay'un akhar akwai wani abu daban shi ma shirka ne wa huwa alhawa shine son zuciya kenan idan ka bi son zuciyar ka kai ma mushriki ne ah faqadi la ya'budu al-insanu al-asnam wal ashjara wala ahjara wala ya'budu al-qubura mutum baya bautawa gumaka ko bishiyoyi ko duwatsu baya bautawa kaburka lakin yadda ba hawahu kawai san zuciyarsa ne wato san zuciyar ne zai kai shi ga bautar gunki san zuciyar ne zai kai shi ga bautar kabari san zuciyar ne zai kai shi ga bautar wani shehinsa fa haza abdun li hawa kaga wannan ya zama bawan san zuciyarsa fa alal insani da haka abin da yake kan mutum an yi hadara ya kiyayi ya kiyayi bin san zuciya wala ya tiba illa ma wafaqal kitaba wa sunna kada ya debi wani abu sai abin da ya dace da alkur'ani da hadisi qaulu malan a cikin maganar sa yace fa innahu la hujjata laka in ka yadda ka bi son zuciyarka to baka da hujja fa kada bayyana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li ummatihi sunna manzon Allah ya riga ya bayyana mar ummarsa ya sunna take wa audaha hali ashabi kuma ya fayyace wa sahabbansa sunna la hujjata liman khalafa kenan babu wata hujja ga wanda ya saba wanda ba hawa kuma ya son zuciyarsa li'annahu dalla ba'd al-bayani domin shi ya bata ne bayan samun gamsasshen bayani wa ba'd al-ilmi kuma bayan ilimi Allah ke cewa afara aita manittakhadha ilahahu hawahu me kake ganin wanda ya rike abin bautarsa ta zama zuciyarsa wa adallahu Allahu ala ilimi Allah ya batar da shi akan ilimi kenan babu wani abu da zaka yi na bin son zuciya annabi ya ma bayani malamai sun ma bayani in kaga ka bar daidai ka koma bata to ka koma bata kana sani ne da ka bayan ilimin ne kuma Allah sai batar da kai dan ka bi son zuciya laisa jahilan ba wai rashin sani ne yake sa mutum ya musan zuciyarsa ba ba rashin sani ba bal ya ariful kitaba wa sunna ya san littafin alkur'ani kuma ya san sunna wa ya arifu aqwala ahli ilimi ya san maganganun masu ilimi lakin la tuwafiqa wa sai dai bata yi daidai da san zuciyarsa ba abinda malam wancan ya faɗa shi bata daidai ra'ayinsa ba da haka ba zai yi ba ya tarukuha da aka sai ya batta wa ya akhudhu ma yuwafaqa hawa kawai sai ya rike abin da yake da san zuciyarsa hadha huwa dalalu wannan ita ce asalin bata wal iyad billah fatiba'ul hawa khatirun jiddan jama'a bin san zuciya hadari ne mai tsanani mai matuka fa'al insan abin da yake kan mutum an yi hadara min ittiba'il hawa ya kiyaye bin san zuciya qala allah azza wa jalla allah mai girma da daukaka yace li nabihi daud alayhi salatu wasalamu ya gaya wa annabinsa annabi dauda yace wala tattabil hawa ya kai daudi kada ka bi son zuciya fa yadullaka an sabilillah in ka bi son zuciya to za ta badda kai daga hanyar allah innal ladhina yadulluna an sabilillah waɗannan da suke bacewa su bar hanyar Allah lahum azabun shadidun suna da wata azaba mai tsanani bima da su yawmul qiyama yawmul hisabi na abin da suka manta ranar hisabi wali ibn jauzi rahimahullah kitabun ibn jauzi ya wallafa wani littafi fi mujalladin bakhamun a cikin wani mujalladi ɗaya ne ƙato mai girma ismuhu zammul hawa sunan littafin zargin son zuciya wa aure da fihi mil adilla a ciki ya zo da wasu hujjoji dalilai wa kawalu al ilimi da maganganun masu ilimi wal hikami da maganganun masu hikima allati tuhaddiro mai tibal hawa wadda take jan kunne kada bu son zuciya fal wajibu alal insani daka abin da yake wajibi akan mutum an ya hazara min hawa ya kiyaye bin son zuciyarsa fa innahu kada yaslamu min ibadatil aslam asnam in yi haka to zai kubuta daga bautar gumaka wal hajar wal asjar da bishiyoyi da kuma duwatsu wal qubur da kuma kabarurruka wa ya'rafu tauhidi wa ya'rafu sunna in yi haka zai san tauhidi zai san sunna lakin sai dai lam yaslam min ittiba'i hawa ba zai kubuta daga bin san zuciya ba wa hadhihi musibatun azima wannan babbar musiba ce ka san tauhidi ka san alkur'ani ka san sunna amma ya zama kana bin san zuciyarka ba abin da ya fi wannan girma ba abin da ya fi wannan samun bada dan adam fa'alal muslimi abin da yake kan musulmi an yi hadara ya kiyayi manitibaya wawo ya kiyabin son zuciyarsa wa ya kona wahu ya zamo son zuciyarsa ta ba'a limaja an rasuli yana bibiye ne da abin da ya zo daga wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kama ja fil hadisi kaman yanda zuwa cikin wani hadisi manzan Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama la yumina ahadukum dayan ku ba zai yi imani ba hatta ya kona hawahu har sai san zuciyarsa ta kasance ta ba limaji tubihi tana bin abin da nazo shi ji annabi sallallahu alaihi wasallam sahahul nawawi imamu nawawi inganta hadisi fil 40 tin 40 nawawi wa qala sai yace rawaina wa fi kitabil hujja bi sanan sahihin ji imamu nawawi mun rawato daga cikin littafin hujja da ingantaccen madogara wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma taraka shay'an illa wa bayyanahu li ummatihi manzan Allah ba abin da ya bari faci ya yi bayanin shi wa al'ummarsa hatta kala ba'adu sahaba har ma sashin sahabbai suke cewa ma tufiyar rasulullah manzan Allah bai rasu ba sallallahu alaihi wasallama wa ta'irun yuqallibu janahaihi tsuntsu da yake juya fuka-fukansa fil hawa a sararin sama illa wa zakara lana minu ilman face annabi sai da ya koya mana wani ilimi daga tashin tsuntsu ji sahabbai tsuntsun da zai zai tashi sama yana kada fukafukansa sahabbai suka ce sai da manzo Allah ya koya mana wani ilimi daga tashin tsuntsu ma taraka shay'an da haka manzo Allah bai bar komai ba mimma ta tajihu shari'a na abin da shari'a take bukatar sa mimma yuqarribuha ila Allah na daga abin da zai kusantar da mutum zuwa ga Allah wa yab'aduha anil kufri da zai nisanta mutum daga kafirci wa dalal da bata ila bayyinahu face manzo Allah ya bayani sa wa qad qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallama inni tarikun fikum ni mai barin wani abu ne a cikinku ma in tamassaktum bihi matakar kun yi riko da shi lan tadullu ba za ku bata ba ba'di a bayana kitabullahi wa sunnati littafin Allah da sunnata haka manzo Allah ya fara in dai ku rike wani abu guda biyu ba za ku bata ba in kaga mutun ya bata to wallahi ba ku kwanto ya bar wadannan biyun ne amma in dai yana kan wannan biyun ba sai bata ba insha Allah taraka ummatahu alal bayda manzan Allah ya bar al'ummarsa akan wata hanya farasal laila haka nahariha daren hanyar kamar wurinta ne haske take ba lokacin na hanya take cikin duhu walamma akamar Allah bihi din to lokacin da Allah kuma ya cika addininsa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa atamma bihi ni'ma kuma Allah ya cika ni'imarsa da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in takala ila jawar rabbihi sai kuma Allah ya cire shi ya koma makotakar ubangijinsa Allah ya dauki rayuwarsa da haka babu wani malami mai da'awa ta sunna in kaga ya mutu wallahi ya gama aikinsa in dai mai da'awa ta sunna ne malami wallahi in kaga ya mutu ya gama aikinsa yana gama aikinsa sai ya koma ga Allah wannan suna ce ta annabawa da aka manzo Allah da ya gama aikinsa aka cika ni'ima aka cika addini babu wani gurbi da wani zai yi magana a ciki babu wani gurbi da wani zai yi aiki a cikin addini a rufe Allah ya duki kayansa ba'ada ma ballagal balagal mubin bayan manzon Allah ya isar da sako a bayyane wa audaha sunna li ashabihi yayi masahabbansa bayanin sunna dalla dalla wa qala fi khutbati hajjatul wada manzan Allah sai ya fada a khutbar bankwana a khutbar bankwana yace ala ku saurara hal ballagtu shin na isar da sakon Allah qalu nashhadu annaka qad ballagta wa nasahata sahabbai suka ce mun shaida mun tabbata ka isa ka gama isar da sako daga idan wani mutum ya zo da wata magana bayan ta manzan Allah to dai yana nufin manzan Allah bai isar da sako ba in ya yarda manzan Allah ya isar da sako shi kenan sai ya rike nasa faƙara Allahumma ashahadi manzan Allah ya daga hannu ya ce Allah ka shaida na isar na gama daga babu wani abu wanda manzan Allah zai bayaninsa ba ƙauluhu malamin littafi ya ce komul jama'a waɗanda suke riki akan gaskiya suke riki akan sunna su ake cewa jama'a ana cewa ahli sunna wal jama'a su jama'a din su ne masu dogaro akan gaskiya hum sawadul azam su ne wannan bakakken masu yawa da aka ba mu labari a hadisi tsabagen yawan su sai ga ganzu bakin kirin daga nesa su ne ashabu sahabbansa sallallahu alaihi humul jama'a su ne jama'a ai hum asal jama'a sune tushen jama'a thumma alladhina yalunhum sai kuma da suke bin su a baya thumma alladhina yalunhum sai kuma da suke bin su a baya kama kala kama yadda manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama khairukum qarni a karnoni karni da ya fara khairi nawa da ka jagorancin manzon Allah lokacin da manzo Allah yake jagoran al'umma ya fi kowanne jagoranci alheri sun mallabi ne lunahun sai kuma masu binsu sun mallabi ne lunahun sai kuma masu binsu da zamanin manzo Allah zamanin sahabbai zamanin tabi'ai to alkhairi kuma ya wuce sai tsuntuwa kuma as-sahaba wa tabi'una wa atba'u tabi'in sahabbai da tabi'ai da masu bin tabi'an wahumul qurunul mufaddala sune karnonin da suke da fifiko akan kowane karni haula'i humul jama'a wa'annan sune jama'a wa man jaa ba'dahum ba'dahum wadanda suka zo a bayan su fa huwa tabi'un lahum suna bin su yatba'u al-asla alladhi alayhi sahaba sahabatul rasulullah suna bin tushen da sahabbai suke kai qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar wadanda suka riga mutanen kirki na farko da suka zo a gaba gaba daga muhajirai mutanen makka da kuma ansarawa mutanen madina wallazina taba'uhum isan da kuma wadanda suka bi su da kyautatawa kenan Qur'ani ya mana bayanin zamanin sahabbai ya mana bayanin zamanin tabi'a humul jama'a sune jama'a allazina amarna Allah an nakuna ma'ahum wanda Allah ya mana umarnin mu zama tare da su wa amarna annabiyyu annabi ya mana umarni sallallahu alaihi wasallama an nakuna ma'ahum mu kasance tare da su wa nahana an mufaraqatihim kuma ya hana mu karme da mu rabu da su kuma sawadul azam su ne bakaken nan masu yawa allazi alhaqi waɗanda suke kan gaskiya wa alal huda kuma suke kan shari'a fallazina yujahaluna salafa waɗanda suke jahiltar mutanen farko wa yuqalliluna min sha'anihim suke kaskantar da sha'aninsu wa yaquluna suke cewa hum rijalun ai su ma mutane ne wani hannu rijalun mu ma mutane ne a duk ɗaya miki waya ƙolona sai su rinka cewa lamani'a a min an na hadisa a shiya ai ba abin da zai hana mu kirkiri waɗansu abubuwa wala suna mulzamina biki ba salafi wai ba ɗora mana ba a tilasta mu bin magabata ba wa kawalin salafi ba a tilasta mana bin maganganun mutanen farko ba fa haza balalun wadiyaz billah malin yace wannan bata ne Allah kai mana tsari haza faslun li akhir hadhihi umma wannan shine marabar karshen wannan al'umma an an awaliha na farkonta wa idan wa idan fasala akhiruha an awwaliha idan na karshe suka bambanta da na farko halaka ta halaka wa hum yuriduna ay yuhlikul umma da haka su manufansu su halakar da al'umma kawai faja'u bi hadhihi hila sai suka zo da wannan waya waya fasul akhirina al awwal umma shine su rarrabe mutanen farko da mutanen ƙarshe ai su mutane ne ai ba ai ko mana su ba ai manzo Allah zan bi kawai kaza kaza kamar yan alqur'aniyun da ka ai alqur'aniyun suna so su raba mu da mutanen farko ne karka ji wa karka karbo na hadisi Allah sawaka yujadu al'ana a yanzu za a samu man yuhaddiru min mazhab salafi wanda yake taka tsantsan da mazhaba ta salaf ta magabata wa yuhaddir man ruju'i ila alaqawalihim har ma yake jan kunne kada a koma ga maganganunsu waya ƙulu sai ringa cewa haza zamanun maza wannan wancan lokacin ya riga ya wuce ko yi hadduru mimma alaihi salaf da aka yana yin kaffa-kaffa da abin da salaf magabata suke kai waya hafsu alaikitikari fidini yana kwadaitar da mutane ƙirƙiro wani ba addini addinu tauƙifi shi kuma addini tauƙifi ne ka tsaya ne inda aka tsaye da kai shine addini wa huwa tiba shine bi wa laysa ibtida'an wa ibtikar addini ba bid'a bane sannan ba kirkira bane al-ibtikaru yakunu fi sana'ati wal manafi shi kirkira yana kasantuwa ne a ayyuka sana'o'i da abubuwan amfani a dunawiya na duniya ana ake ibtikar an kirkiro injin nika da zai nika ma gari da ya ma dawa ko masara ka tuka abinci an kirkira ce ina ba ta mun gane amma dinu amma shi addini falayu wa su fi shi ba da wafat rasul ba a kirkira masa komai baya da sauran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam li'anna ta shari'a intaha bi wafat rasul dan shari'a ta kare daga sauran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fama alaina ila tiba ba abin da yake kama face bi mu yan bi ne wa Allah nuhu jasa shay'an kar mu yadda mu kirkiri wani abu min indina a gudan kanmu wa naqulu hadha huwa alladhi yasluhu li hadha al-asr mu ce ai wannan shi daidai da wannan zamanin da haka mu kirkiro mu ce wannan shi dace da wannan zamanin ba ruwanmu da wannan al-imam malik rahimahullahu yaqul imam malik Allah ya masa rahama yake cewa la yuslihu akhir hadhihi al-umma karshen wannan al'umar ba za ta gyaru ba illa ma asalaha awwalaha sai dai abin da ya gyara farkonta daka abin da ya gyara farkon al'umma shi zai gyara karshen ta allazi asalaha awwalaha huwa kitabu sunna ba makawa ba musu ba jayinja abin da ya gyara farkon wannan al'umar qur'ani da hadisi fala yasluhu akhir hadhihi umma illa alkitab wa sunna daga karshen wannan al'ummar ba zai gyaru ba sai da alqur'ani da hadisi wa tibau hadith salaf salihi da kuma bin shiriyar magabata na kwari shine maganin duk wannan matsalolin da muke ciki wallah ina da yaqini na rantsi da Allah da dukkan mu musulmai za mu koma kan qur'ani da hadisi wannan jarabawa da muke ciki da ta kare da babu ita Allah ka ba mu iko qauluhu malam yace as-sawadul azam al-haqu wa ahlu waɗannan mutanen masu yawa bakake saboda yawan su san shine gaskiya da ma'abuta gaskiya as-sawadu hum ahlul haqi wannan sawadun sune ma'abuta gaskiya wa ahluhu al-mutamassikuna bihi da kuma iyalansa masu riko da gaskiya walaysa ma'ana as-sawal azam bi madal kasara ba wa ana nufin saboda yawan su ne suka zama sawal azam ba ba saboda yawan su bane ma'ana as-sawal azam ma'ana as-sawal azam din man kana al-haqi wanda ya kasance a gan gaskiya walau kanu kalili ko da yan kadan ne fahimul sawal azam to sune sawal azam din hatta walau kana rajulan wahidan kai ko da ma mutum ɗaya ne a ce mutum ɗaya ne akan gaskiya to shine sawadul azam man kana alhaqi fa huwa sawadul azam wanda ya kasance akan gaskiya to shine sawadul azam la nanzuru li kasaratin da haka mu ba ma duban yawa wa inna ma nanzuru lima huwa alaihi muna duban abin da mutum yake kai ne fa qad takun li kasaratu ala dalala ai za ka samu mutane da yawa amma suna kan bata wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa in tudi aktsara min fil ardi in dai za ka yi biyayya ga mafiya yawan mutanen da suke bayan ƙasa ya dulluka an sabila ya dulluka an sabila to fa za su ɓatar da kai daga hanyar Allah wa ƙara ta'ala kuma Allah ya ce wa ma aksarun nasi mafiya yawan mutane walau harasta ko da kayi kwaɗayi ya muhammad domin ba za su imani ba mafiya yawan mutane da kenan ba a gina gaskiya akan yawan mutane ana gina gaskiya ne akan waɗanda suke zaune akan gaskiya ko da yan kaɗan wa ta'ala allah maɗaukakin sarki ya ce wa ma wadarana li aksarin min ba min min ahadin in wadarana aksarun la fasiqin babu wani alƙawari akan mafiya yawan su mafiya yawan su kawai fasikai ne daga duk inda gaskiya take Allah baya baya lura da yawa kuma Allah yake cewa wa inna kaseeran minan nasi la fasiqun da yawa daga cikin mutane fasikai ne fal kasaratu la yutabar biha da haka yawa ba lura da yawa ai mu ne masu yawa mu muka fi yawa ba ruwanka da wani wala tu wala tutba'u illa idza kana alhaqidaka ba biyayya ga mutumin kirki sai dai idan waɗanda yake bi din suna kan hanyar daidai hanya ta kirki man kana alal haqqi wa huwa al jama'a daka wanda yake gan gaskiya shine jama'a sawawun kanu qalilin aw kathirin daidai ne kadan ne ko da yawa azabi huwa ma kanu alaihi hal huwa haqq aw batil ko abun lura abinda suke kai gaskiya ne ko barna fa in kana haqqan fa humul jama'a in abinda suke kai gaskiya ne to sune jama'a walau lam yakun alaihi illa wahidan wahidun koda ba kowa akai sai mutum daya wa in kana batilan fa huwa dalal in kuma barna ce to shikenan yana kan bata wa in kana alaihi akasarun nas koda mafiya yawan mutane akan sa suke qaulu malam yace faman khalafa ashabar rasulillah duk wanda ya saba wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi shay'in a cikin wani abu min amri dini na alamar addini fa kada kafara ka wuce duk wanda ya sabawa sahabban manzan Allah akan alamarin addini ba na duniya ba to ya kafirce mala yace kafara ya tamil kufra al akbar kalmar kafara din yana daukar babban kafirci me babban kafirci mai fitar da mutum daga musulunci wa ya tamilu al-kufr al-asghar kuma yana daukar karamin kafirci me karamin kafirci wanda bai fidda mutum daga musulunci daka wannan kalmar tana ya dauka ko dai wancan ko wannan bi hasabil mukhalafa daka zai zama kafiri ne babba ko karami gwargwadon yadda ya saba wa sahabbai fa qawluhu malam yace fa kada kafara laysa ma'anahu annahu kafara al-kufr al-mukhriji min al-milla mutlaqan ba wai ma'anarsa ya fita daga milla ta musulunci bane sake kariya kunu hada kuma zai iya zama haka a ce ya fita daga gaba ɗayansa wa kariya kunu kufr al-asghar kuma zai iya zama kafirci ne karami al-muhim kawai abin lura anna mukhalafata salafi kufur sabawa magabata kafirci ne ƙarya kuna akbar zai iya zama babba wa ƙarya kuna asgar kuma zai iya zama ƙarami hasbal mukhalafa gwargwadon yadda sabawa ta zo wa anna murada abinda ake nufi annahu idza khalafa fi awal amri bi shay'in yasir idan da farko mutum ya saba wa magabata da ɗan wani abu ƙarami sun ma bi tadarruji sannan a hankali a hankali ya kharuju min addini bil kulliya to kuma kace sai ya fitar ga addini kwacokan kana rena abin abin yana shiga zuciyarka kana rena abin abin yana ƙara girma kana rena abin kana ƙara bidiya shi kenan sai ka ji ka nemi kanka musulunci ka rasa fa yaqulu amruhu ila kufri yanzu al'amarin sai ya juya kuma zuwa kafirci alhali da farkon bai zama kafiri ba tunda abu ne kankari idan tamarra al-mukhalafata idan ya ci gaba da sabawa fa yaqulu amru al-kufri al'amarin sa kuma sai ya juya zuwa ga kafirci al-akbar kafirci babba fa yakhruju min ad-dini kulli sai ya fita daga addini gaba daya yadarraju bihi ash-shaytanu wal hawa da haka sai shaytan ya rika bibiyarsa a hankali a hankali a hankali sai ya cusa mai bin son zuciya shikenan sai ya ce da yayi musulunci wan nafs al amaratu bisu ita rai tana umanni ne da mummunan aiki hatta ya khurja min ad-din kullihi har mutun ya fita daga addini gaba dayansa qala muallif malamin littafin yace rahimahullah wa lam ka sani annan nasa lalle mutane lam yabtadi'u bid'atan qattun ba za su kirkiro wata bid'a ba da dai hatta tara ko mina sunna mislaha har sai sun bar wani abu daga sunna irinta idan ka kirkiro bid'a guda daya to sai ka kashe sunna guda daya irinta in ka kirkiro bid'a guda biyu to sai ka kashe sunna guda biyu irinta fahadar muharramati mil umuri da haka ka nisanci abubuwa haramtattu na lamura fa'in na kullamu da satin bidiya duk ƙirƙirar abu bidiya ne wa kulla bidiyatin balala kuma dukkan wata bidiya bata ce wa dalalatu a halwa nari ita kuma bata da masu bata duk 'yan wuta ne a sharhu hadi hikimatun azima malam ya ce wannan wata hikima ce mai girma alma'asura sabitatun bitajariba wanda an samu abin da jarrabawa abin ya tabbata ta hanyar jarrabawa wa shahidu hazihi kuma abin an shaida haka wa dalilu wa dalilinsa annaka tajidu ashabal bid'i zaka sami yan bid'a yubigidunan ahadisa sahiha suna fushi da ingantattun hadisai misali sai a ce maka hoto haramun ne ko wannan hadisin ko wannan bayanin daga ahadis suna har yan bidiya yana rikitar da su in aka ce maka hoto haramun ne sai a ce maka durkuso ba kyau abu ne kankani to wannan hadisin sai ka ya bata mare sai a ce maka aske gemu haramun ne aske gemu haramun ne jan sutura haramun ne a idan ka wani abu ne mai sauki a idan ka bai da muhimmanci daga daga an fada yanzu ba girman hadisin za ka gani ba a'a abin da aka hana za ka kallato to sai ga wa yabi gudu da sunani sai kuma ya rinka fushi da sunna tun da yana an ce asage mu haramun ne ko to yanzu kuma sai ya rinka gaba da aje mu an fahimce ni kuwa wa'ada aduwin lahum sai ya zama abokan gabansu wa'aba gado masu ma'una kuma mafi girman fushin ma abin da yake ji an yi ƙal a ce alhadisu fulani yanha an haza a ce hadisun wani hadisun bukhari hadisun muslim hadisun abu da ire-irensa ya hana wannan au yi harimu haza ko kuma ya haramta wannan la yuriduna an yi su ma'ul hadisa ba sa son su ji hadisai wa sunan da sunnoni allati tukhalifu ma hum alaihi waɗanda suka saba abin da suka saba fa hadhihi alama wannan wata alama ce ala anna la tajtami'u sunna wal bid'a wannan wata alama za ga cewa da bid'a da sunna ba su haduwa guri daya da bid'a da sunna ba su haduwa guri daya amma allazi ala sunna wannan da yake kan sunna fa innahu idza sami hadisan ar rasulullah idan ya ji wani hadisi an ce daga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama fa innahu yafrahu bidhalika sai ya murna sai ya ji dadi fa yadifu khairan ila khairin sai ya jingina alheri zuwa alheri wa yadifu ilman ila ilmi ya jingina wani ilimi zuwa ga wani ilimi sahibu sunna ya farubi a hadith rasul da aka shi ne bin sunna yana farin ciki da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam bayyana ma sahibul bid'a amma shi dan bid'a yanfiru min ahadith rasul ya gudu yake yi daga hadisan manzo Allah baya so ya ji su hadha shay'un wadihun wani abu ne ki fil mubtadi'a a cikin an bid'a innahum yuharibuna sunan yan bid'a suna yakar sunna ne li'annaha taqdi ala ma indahum al-bid'i don me dan tana bayani tana hukuncin abinda suke kansu na bid'a kuma su sun saba da shi ba sa so su bi shi wa hadha fihi tanfir min bid'i a wannan bayani akwai kai kokari ka gujewa bid'a wa annaha turahalu mahabbatu sunani gujewa bid'a tana saka jiga son sunnoni wa turhalu mahabbatu sunani mil qulubi kuma yana shigar da son sunnoni zuwa ga zuciya qaulu malam yace fa hadhil muharramat min umuri kan nisanci abubuwa haramtattu na al'amura li'an al-muharramati la khayra fiha duk abinda aka ce wannan haramun ne to babu wani alheri a ciki sawa'un muharramatu a shirki awul kufri daidai ne abubuwan da aka haramta din shirka ne ko kafirci awul ma'asi ko sabo ne li'anna Allah la yuharrimu shay'an wa fihi khairu Allah madaukakin sarki baya haramta abu in dai akwai alkhairi a cikin abu in kaga Allah ya ce wannan haramun ne to babu alkhairi a cikin inna ma yuharrimu ma huwa sharrun mahdun Allah madaukakin sarki yana haramta abin da yake sharri ne mahadul dan tsarkakewa aw sharrun rajihun ko kuma sharri mai rinjarwa aw sharrun musawin ko sharrin da yake daidaitawa fa idan jama'a fi shay'in khairun wa sharrun idan alheri da sharri suka hadu guri daya fa'in kane sharru akthara idan sharrin ya fi yawa au musawiyan ko kuma da sharrin da alherin sun yi daidai fata janibu ka nisance shi kawai wa'in kane khairu akthar in kuma alkhairin ya fi yawa fala mani min akhazihi to ba abin da zai hana ka karba wa yaktafaru a sharru sai Allah ya gafarta maka sharrin alheri dan kankani ma alkhair kaseer tare da samuwar alkhairi mai yawa qaulu malam yace fa in kana muhdathatin bid'a fa inna kullu muhdathatin bid'a yace kowace kirkira bid'a ce wa kullu bid'atin balala kuma kowace bid'a bata ce hadha nassun hadisul ibad wannan nasi ne na hadisin irbad bin sariya Allah ya masa rahama kala yace wa azana rasulullah irbab yace manzan Allah ya mana wa'azi sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wani irin wa'azi wajilat min alqulubu zukata sun girgiza daga wannan wa'azi wa zarafat min aluyun idan dina sun zubar da hawaye daga wannan wa'azin fa qulna ya rasulullah sai baka ce ya manzan Allah ka annaha mau'izatun muwaddi'i wannan wa'azi manzan Allah sai ka ce mai ban kwana fa ausina manzan Allah yayi mana wasiya qal sai manzan Allah yace usikum bi taqwallah ina muku wasiti da jin tsoron Allah wasami wa ta'a da ji da biyayya wa in ta'ammara alaikum abdun koda bawa aka shugabantar da shi akan ku wafi riwayatin a cikin wata riwaya kuma abdun habashiyin ko da wani bawa ne daga habasha wato bakin fata kenan kan aka anna ra'suhu zabiba ko da kansa yana zubar da kwarkwata ko da kansa yana da kuraji kuraji yana fito da iwa a ce shi ne shugabanku to ku ji ku bi fa'in na homan ya shi minkum lallai duk wanda ya samu doguwar rayuwa a cikinku fasayara ikhtilafan kathira zai ga saɓani masu yawa fa alaikum bi sunnati idan wannan lokacin ya zo ina horonku da ku rike sunnata wa sunnatul khulafa'i rashidin da kuma sunnar khalifofi na shiryayyu almahdiyyin min ba'di masu shiryarwa a bayana tamassaku biha ku riko da ita wa addu alaiha bin nawajizi ku rike ta da fiƙoƙinku wa iyyakum wa mursatul umur ina jan kunninku ina jan kunninku da kirkirarren al'amura haza ta hadirun wannan fa tsoratarwa ne jan kunne ne iyaka kalma ce mai ƙarfi a gurin balarabe iyaka ina horanka ina jan kunnanka kalmatun tahzir wa iyyakum wa muhdathatu umur ina jan kunnanku da kirkirarren al'amura fa inna kullu muhdathatin bid'a domin duk wani kirkiraren abu bid'a ne wa kullu bid'atin balala kuma duk wata bid'a bata ce wa fi riwayatin wa kullu balalatin fi nari kowace bata a cikin wuta take kullu muhdathatin fa hiya bid'a mala yace duk kirkiraren abu bid'a ne wal muradu muhdatha abinda ake yi da kirkirarre fi dini a cikin addini kawai a cikin addini ba a cikin matsalar rayuwa ba amma al-muhdathatu fi umuril adati amma kirkirarin al'amura a cikin al'ada wal manafi'i da abubuwan amfani wal ma'akili da abubuwan ci wal masharibi da abubuwan sha wal malabisi da abubuwan sawa fa hadhihi bid'un lugawiyya wannan bid'a ce a luga to bid'a ce a luga an gane ba salahi ba laysat bid'an shar'iyya ba bid'a ta shari'a ba lakin mudathati fi dini amma abinda ake nufi kirkirar abu a cikin addini hiya bid'ul muharrama ita ce bid'a da aka haramta in kai wannan kana da lada kaza alhali annabi fada ba wa hadha bihi raddun ala allazina yuqasimul bid'a wannan hadisin raddi ne akan masu rarraba bid'a ila bid'a hasana a ce akwai bid'a mai kyau wa bid'a sayyi'a akwai bid'a mummuna wa bid'a muhabba akwai bid'a wadda ake so wannan duka wannan hadisin ya musu kusa ya musu bulala waya quluna waya suna cewa ta'tariya al-ahkamul khamsa hukunce hukunce guda biyar suna zuwa musu fa hadha ghalatun wannan kuskure ne ganganci ne li'an al-bid'a fi dini kulluha dalala bidiya addini gaba ɗaya taɓata ce bi nasir rasul da nasir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina ba ta gane ah kala yace fa inna kullu mudathatin bid'a kowace kirkira bid'a ce wa kullu bid'atin dalala kuma kowace bid'a bata ce wa azunnuhum adkhul bid'a al-lughawiyya abinda nake tsammani sai suka shigar da lugga a bid'a a lugga wa samuwa bid'atan bid'an hasana sai suka ce mata ita bid'a hasana mun bai tabbata malaki ne bid'a lugawiyyan a lugga sai suka dauko ta suka ce bid'a hasana wal bid'u al lughawiyya mubaha ita kuma bid'a a lugga halalci misalu bina'il madarisi misali gina makarantu wa binal arbita li talaba al-ilmi da gina hostel hostel saboda dalibai masu neman ilimi duk wannan bid'a ce amma mai lugawiyya wa mislu naqatul masahib misali yiwa qur'ani dugo dan ta dan ba dan nun da babu ai wa nahwa da irin ta wasammuha bid'atun hasana sai suka ce mata bid'a hasana wa hadhihi laysat bid'a wannan ba bid'a bace hadhihi tabi'atul lisanani wa hiyawul lisanani wannan suna bin wata hanya ne dan rayar da wata hanya kila da ba ayi qur'ani dugo ba da ba za mu iya karantawa ba kila da ba a mai wasali ba da ya wani mun sha wahala wajen karantawa fabina'ul madarisi wal arabita li talabat ilimi gina makarantu da gina masaukan ɗalibai hostel hostel wa dabal masayifi da kwafi kwafi na qur'anai wa nuqtaha da mata dugo dugo hadhihi kulluha min i'ana alal ilmi duk wani taimakon ilimi ne fa hi hasana wani abu ne mai kyau waya sunanun wannan wasu hanyoyi ne fahum imma akhadhu as-sunan hasana wa samuha bid'a ko dai suka yi riko da sunnoni hasana kace bid'a amma innahum samu umura al'adiyya bid'a sai suka ambaci a al'amura na al'ada bid'a waye la tadkhulu fi dini alhali wannan ba ta shiga addini afwan qawluhu malan yace wa ahluha fi nari bata da masu ta ‘yan wuta ne, kama fil hadisi wa kullu bid a dalatin finnari, a cikin hadisin ya ce, kowace bata tana wuta, wa kama fi hadisin alfiraka, kaman hadis da yake magana akan rarrabuwa akan ƙungiyoyi, ya ce, wasa taftariku hazil umma ala salati wa saba'i na firka, wannan al'umma ta ne wa masalama za ta raba ƙungiya saba'in da uku. Kullu hafin nari illa wahida, dukkan ‘yan wuta ne sai ɗaya. fahaza dalilun ala anna ahli bid'i yakununa fi nar wannan hujja ne akan cewa ɗan bid'a dan wuta ne wa tafawatuna kuma suma daki daki suke minhum man yakunu fi nari li kufrihi daga ciki akwai wanda zai zama dan wuta ne saboda kafircinsa wa minhum man yakunu fi nari li ma'siyatihi daga ciki akwai wanda kuma zai zama dan wuta ne saboda sabansa wa minhum man yakhludu fi nari akwai kuma mai dawwama a cikin wuta a cikin bid'a wa minhum man la yakhludu daga ciki akwai wanda ba zai dawwama ba wa yakunu hukmuhu hukuma sahabul kaba'iri zai zama hukuncinsa hukunci ne irin na kaba'ir za mu takaita insha Allah sai darasi na gaba assalamu alaikum